الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa na mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna masu godiya wa Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddari mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masallacin cikin asibitin fmc da ke cikin garin azare jihar bauchi tarayyar najeriya majalisi da muke gabatar da karatu na littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin kamar yadda muka saba a wannan yammaci na juma'a 27 ga watan al-muharram hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wadda yake daidai da biyu ga watan takwas shekara ta 2024 wannan majalisin shine majalisi na 63 in ba a mance ba muna bayani dangane da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fara yinta a bayyane bayan ya kwashe shekaru uku yana yin ta a boye a majalisun ne ne dangin annabi mafi kusa to sai mawallafin wannan littafi na nurul yaqin ya ambata mana su yace wahum banu hashim sune banu hashim in an ce banu hashim sune ɗan kabilar da manzon Allah ya fito a nan kuma da ɗan nan ƴan uwan juna ne wa da kani wa da kani ne to shine yace auladu abdi manaf waɗannan mutum mutane guda hudun dukkansu ƴaƴan abdi manaf ne da suka ce guda biyu hikimomin guda biyu ne ibnu hajar ya ambace su cikin littafinsa fathul bari ya ambace hikimomin da suka sanya Allah madaukakin sarki yayi umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi da'awa ya kira danginsa waɗanda suke mafi kusa hikima ta farko danginsa wanda suke mafi kusaci da shi idan ya zo ya kira su zuwa ga musulunci aka yi dace suka karbi musuluncin to waɗanda ba su da dangantaka da shi zai yi musu saukin karɓa waɗanda ba su da dangantaka da manzon Allah zai musu saukin karɓa matuƙar danginsa suka karɓa to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya masa umarni in ya tashi da'awar ya fara da danginsa waɗanda suke mafi kusanci da shi wannan hikima ta farko kenan hikima ta biyu manzon Allah yanzu ne zai fara tsayuwa gaban mutane yana magana kaga idan aka ce yau shi yau wannan wuni na yau shine rananka na farko da zaka tsaya gaban mutane kai magana alhali baka saba ba baka goge ba sautari da dama zaka tarar daga dangane da ɗabi'a da Allah ya halicci ɗan adam a kanta wani ya tashi sai ka ji muryarsa tana rawa wani za ga jikinsa ma yana karkarwa saboda me bai saba magana gaban mutane ba wani ma sai ka ga maganganun suna suna sassarke masa wani ma sai ka ga abin da zai faɗin ya gagara fitowa saboda me saboda kwarjini na idanun mutane kuma da yadda bai saba magana gaban mutane ba to amma yanzu aka ce kai magana gaban danginka zai gagare ka abu ne mai sauki to sai zaman to yanzu annabi an fara masa step by step step na farko ya iya magana gaban danginsa ta yadda idan ya zo waɗanda ba danginsa ba abun ba zai masa kwarjini ba abun ba zai masa haiba ba abun ba zai masa girma ba zai iya yi cikin sauki wannan zai nuna maka addinin musulunci abubuwa yana bin su mataki-mataki ne tunda ai da gabanin a zo da'awar a fili da'awar tasa yana yayi ta yin ta ne a koyi to yanzu da aka zo yin da'awar a fili sai Allah cikin hikima irin tasa dan ya nuna wa manzansa ɗabi'a da ya halicci ɗan adam a kanta na in ya tsaya gaban mutane mutane za su iya masa kwarjini to sai aka fara a matakin farko annabi ai zai iya magana gaban danginsa saboda ya saba da su cikinsu ya taso yana zama ya hira da su za su ci abinci tare to sabon da ya yi da su yin magana a gabansu ba zai masa haiba ba ba zai masa kwarjini ba to wannan hikimar ta sa Allah madaukakin sarki ya umurce shi idan ya tashi da awa ya fara da danginsa mafi kusa mun gane hikimar wannan ibnu hajar ya ambace ta ta yadda yanzu in ya saba magana a gaban danginsa idan waɗanda ba danginsa ba suka zo zai iya yin magana gabansu ba tare da an samu tangarɗa ba to hikima ta uku wanda ita kuma ba ibnu hajar ɗin bane ya ambata da ta sanya Allah maɗaukacin sarki yayi umarni wa manzansa in ya tashi da'awarsa ya fara da danginsa mafi kusa saboda danginka mafi kusa sun fi haƙƙi girman haƙƙi a kanka danginka mafi kusa sun fi girman haƙƙi a kanka wanda yake nuna kenan mai karantarwa mai da'awa ana so ya fara da gida kafin ya fita waje shi yasa aka umarci manzon Allah ya fara da gida ya fara da danginsa danginsa ma mafi kusa dan a nuna wa mai da'awa cewar sai ya karantar da gida sannan ya fita ya karantar da waje kar ya zamanto ya fita yana karantar da waje gida kuma na cikin jahilci wannan ba ɗabi'a ba ce kyakkyawa ta mai da'awa abinda ake ishara wa manzon Allah ke shi yasa aka ce yayi gargadi yayi da'awa ya karantar da danginsa waɗanda suka fi kusaci da shi to dube da cewar idan ka kira mutane zuwa ga karantarwa na addinin musulunci kuma aka dace suka karbi wannan addinin da ka kira su zuwa gare shi ana so ka kyautata musu mu'amala kyautata musu mu'amalar da za ka yi shi zai sa abubuwan da kake ƙara fito musu da shi ya ƙara samun gurbi a gurinsu sannan kuma karantarwar da kake musu yayi tasiri cikin zukatansu kar ya zama iya karantarwar ne babu tarbiyya ya zama suna daukan tarbiyya daga gurinka cikin ɗabi'unka cikin mu'amalarka zamantakewarka ya zamanto za su ɗauki izina za su ɗauki darasi kar ya zama iya karantarwar ne kawai to shi yasa Allah ya ce masa waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka kwantar da gefenka limanin taba'aka minal mu'mini ga duk wanda suka bi ka cikin mu'minai ma'ana ka zamanto mai taushi gare su ka zamanto mai sauki gare su kar ka zamanto mai zafi a gare su kenan duk wanda ka kira su suka karbi musulunci suka shiga addinin musulunci ka zama mai kyautata musu mu'amala ka zama mai taushi a gare su ka zama mai sauki a gare su shine Allah ya wannan umarni wa manzon Allah yanzu idan ka kira su sun amsa kiranka sun shiga musulunci to ka zama mai sauƙaƙawa gare su kuma haka manzon Allah yake zai ga kyautata mu'amala a gurin manzon Allah Allah masa wannan shaidar Allah masa umarni in ya kira su suka karbi kiransa in ya musu da'awa suka amsa da'awarsa to ya zama mai sauki a gare su ya zama mai taushi a gare su to ko manzon Allah ya zama haka din Allah ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum saboda rahma Allah ne ka zama mai taushi gare su kenan annabi yana da taushi ga sahabbansa yana da taushi ga iyalansa yana da taushi ga danginsa duk wanda annabi ya kira shi zuwa ga musulunci mai sauki ne gare shi idan ka duba ka ga idan kai dube zuwa ga ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da halayyarsa za ka tarar tabbas mutum ne mai sauƙin hali mutum ne mai kyakkyawan mu'amala mutum ne mai taushi babu wanda zai yi hulɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fahimci wani abu daga manzan Allah na girman kai ko da ƙwayar zarra babu har wanda ba musulmi ba ba wanda zai yi wannan shaida wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ka duba mu'amalarsa da matansa zaka ga mu'amala ce ta taushi mu'amala ce ta tausasawa su da kansu matan nasa sun yi wannan shaida wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an tambayi matarsa matar manzon Allah sallallahu alaihi sallama Aisha Allah ya da ita aka ce me annabi yake idan yana cikin gidansa wane irin aiki yake yi a yayin da ya kasance cikin gidansa Aisha matar annabi ce kaga dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikata cikin gidansa za ta fi kowa sani to lokacin da aka tambaye ta me manzon Allah ke aikata cikin gidansa da ta tashi ba da amsa sai ta ce kana yakunu fi mihnati ahli manzo Allah idan dai yana cikin gidansa zaka ga yana cikin ayyuka ne wa iyalansa zai yi shara zai wanke kwanuka zai iza wuta kaga wannan duk ayyuka ne na iyalansa to matukar manzon Allah yana zaune a cikin gida zaka ga yana cikin hidima dumu-dumu wa iyalansa ya taya matansa wannan ya karbi wancan ya musu ya karbi wancan ya musu wannan ɗabi'ar manzon Allah kenan inji ummuna Aisha sheda ta bayar dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yake aikatawa cikin gidansa tace fa idza hadaratis salatu idan lokacin sallah ya zo kharaja ila salati manzon Allah sai ya ajiye komai sai ya fita zuwa ga sallah saboda haƙƙin Allah yana gaba da haƙƙin kowa to wannan sheda ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu daga ɗaya daga cikin matansa wanda zai tabbatar maka da saukin halinsa da taushin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rigarsa za ta yage a cikin gidansa ya ɗauki zare da allura ya ɗinke rigar takalminsa zai tsinke ya ɗauki zare da allura ya ɗinke takalmin nasa idan ka ga irin ayyukan da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake yi a gidansa kai ka ce ba manzon Allah din bane tare da cewa manzo ne na Allah Allah ya bashi daukaka Allah ya bashi girma tunda a cikin ƴaƴan Annabi Adam waye ya kai shi daukaka ba wanda ya kai shi daukaka ba wanda ya kai shi girma yace ana sayyidu waladi Adam wala fakhara ni ni ne shugaban ƴaƴan Annabi Adam ƴaƴan Annabi Adam kuma duk wani mutum da ka sani a nan duniya da ya rayu ko zai rayu nan gaba ko kuma ya rayu a baya ko yana rayuwa yanzu duka 'ya'yan annabi adam kenan duk wani mutum da ka sani ɗan annabi adam to duka tun daga na farko har na ƙarshe duka annabi shine shugabansu annabi ya faɗi wannan ya ce ba dan alfahari ba sallallahu alaihi wasallama to Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ɗaukaka cikin 'ya'yan annabi adam cikin annabawa shine jagaba shine jagoransu ranan tashin alkiyama Allah ya fifita shi da abubuwa daban-daban iri-iri kala-kala ranar tashin kiyama mutane za su nemi a nema musu ceto gurin ubangiji subhanahu wata'ala duk wani annabi da ake ga ya kai ya je ya nema musu ceto gurin ubangiji za a fuskance shi ya ce ba zai iya ba mutum na farko da za a fuskanta shine annabi adam alaihi salam me yasa saboda shine farkon halitta a cikin mutane shine mutum na farko da aka fara halitta sannan kuma shine baban duk wani mutum da aka haifa da kuma wanda za a haifa nan gaba to za a je a nemi ya nema wa bayi ceto gurin ubangiji zai ba da uzuri ya ce ba zai iya ba a tafi gurin waninsa za a tafi gurin annabi nuhu shine farkon manzo a ban kasa a ce ya je nemi ceto gurin ubangiji shi ma ya bada uzuri ya ce ba zai iya ba a tafi gurin waninsa a je gurin annabi ibrahim shi ma ya bada uzuri a je gurin annabi musa shi ma ya bada uzuri a je gurin annabi isa shi ma ya bada uzuri da karshe za a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai je nema wa mutane ceto gurin allah subhanahu wataala kaga allah ya fifita shi da wannan sannan kuma a ranar tashin alkiyama din akwai tuta da zai rike wadda wannan tutan sunanta tutar godiya liwaul hamd duk wani annabi da ka sani yana karkashin wannan tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda bai kai annabi ba duk suna karkashin wannan tuta ta manzon Allah kuma tuta a hannunsa take to kaga Allah madaukakin sarki ya fifita shi da abubuwa daban-daban iri-iri akan annabawa da kuma sauran al'ummu gaba daya amma tare da haka bai dauki wannan girman ya aza a kansa ba ya dan kwafar da kansa ya kwantar da kansa saboda Allah madaukakin sarki ya masa umurni cewa waqfid janahaka lilmu'minin sabansa suna ba da wannan shaidar cewa sautari da dama za ka zo majalisin annabi ina ne majalisin annabi cikin masallacinsa inda yake zama shi da sahabbansa sautari da dama za ka zo kana nema wane ne annabi ba za ka gane ba za ka zo ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahabbansa ba za ka iya bambance wanne ne annabin ba saboda yadda yake sajewa da su mutum zai fito daga ƙauye da nufin ya zo gurin manzan Allah idan ya zo sai kasa gane ina manzan Allah kam ya ɓata cikin sabonsa saboda yadda yake kwantar da kansa tawazu irin nasa shine Abu Huraira yace sai muka yi wata dabara da shi da Abu Zar yace sai muka samu ƙasa sai muka yi gini muka gina tudu haka mai ɗan tsayi sai muka ce annabi yana zama a kai ta yadda idan an zo za a iya bambance shi da sauran sahabbansa amma da da yake zama cikinsu ba za a iya gane wane ne manzan Allah a cikinsu ba to wannan duka yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake kwantar da kansa bai dauki kansa wani abu ba tare da cewa Allah madaukakin sarki ya ya sanya shi ya zama ya zama wani abu sannan kuma har ila yau Anas dan Malik shi ma ya ba mu sheda na irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kwantar da kansa ya nuna shi ba komai bane tare da cewa Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama komai din yakan wuce kananan yara suna wasan kasa sai ya daga musu hannu ya ce assalamu alaikum barkanku da wuni sai ya wuce kananan yara yan shekara hudu biyar annabi zai wuce su suna wasan kasa sai musu sallama ya gaishe su ya wuce saboda saukin kai irin na manzon Allah ai Allah ya ce masa waqfid janahaka lilmu'minin ka kwantar da ɓangaren ka ma'ana ka zama mai sauƙi ka zama mai taushi ga muminai to annabin kuma ya zama mai taushi wa muminai ɗin kowa ya shaida babba da ƙarami mace da namiji ɗa da bawa kowa ya shaida sauƙin hali irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam har masu hidima wa manzon Allah su ma sun shaida da haka ɗin Anas ɗan Malik ya yi hidima a gidan manzon Allah tsawon shekaru goma ya ce tun da yake da manzan Allah manzan Allah bai taɓa ce masa tir ba shekaru goma manzan Allah bai taɓa ce masa kaito ba ya ce sau tari da dama manzan Allah zai aike shi sai ya je kawai ya zauna yana wasa har manzan Allah ya gaji ya bi sahu sai ya ce ana tsammanin ina aikan da na maka sai kawai manzan Allah ya murmushi bai taɓa ɗaga jijiyar wuya ba bai taɓa yi masa tsawa ba bai taba ce masa Allah waje ba haka Anas bin Malik ya bada labari a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fidda hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yake bada labari cewa khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama 10 sinin yace nayi hidima wa manzon Allah tsawon shekaru goma fama qala li uffin qattu yace tunda muke da manzon Allah manzo Allah bai taba ce min tir ko dai da rana ɗaya ba yace ko dai da rana ɗaya manzo Allah bai taba ce min tir ba yace wa ma qala li shay'in yace wa ma qala li shay'in sanatu lima sanata babu kuma wani abu da zan aikata annabi ce me yasa ka aikata kaza wala li shay'in taraktu lima tarakta sannan babu wani abin da da ya kamata a ce nayi sai kuma na kina yi manzo Allah ya ce mun me yasa baka yi kaza ba yace manzo Allah bai taba wannan ba tun da yake da manzan Allah sallallahu Alaihi sallama. kenan manzan Allah bai taɓa tsawa wa mai hidimarsa ba duk waɗanda suka yi hidima wa manzan Allah a garin Madina tsawon shekaru goma ba mutum ɗaya da aka taɓa hakaitowa cewa yau gashi manzan Allah ya masa tsawa haka imamul iraki ya bayyana cikin alfiyarsa alfiyatu siratin nabawiyya yace man tahara al-khadima qattu fima ya'tihi aw yatrukuhu ma aw yatrukuhu maluma fi sun'ihi lish-shay'i lima sana'ta wa tarkihi lish-shay'i lima tarakta yaqulu law qaddara shay'un kana subhana man kammalahu subhana wannan yana fadin ɗabi'un annabi da halayyarsa yadda ya mu'amalanci wanda suka masa ɗawainiya da hidima ya ce man taharal khadima qattu fima ya'tihi aw yatrukuhu maluma manzo Allah tunda yake a rayuwarsa bai taba yin tsawa wa mai masa hidima ba bai taba yin tsawa wa mai masa ɗawainiya ba cikin abin da ya aikata wanda bai kamata ya aikata ba annabi ya masa tsawa bai taba masa tsawa ba cikin abin da ya kiya aikata wanda kuma da ya kamata ya aikata sai ya kiya aikata to annabi akan hakan bai taba masa tsawa ba galibi idan mutum ya kamata a ce yayi kaza sai bai yi ba sai annabi ya ce Allah ne bai kaddara ba da Allah ya kaddara da kai to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu tsakaninsa da bayinsa haka kuma ya rayu tsakaninsa da waɗanda suka yi masa hidima sallallahu alaihi wasallama baiwa takan zo gurin manzon Allah a cikin garin Madina ta ce manzon Allah akwai wata bukata tawa a guri kaza kuma kai nake so ka ka je ka ka shiga cikin wannan al'amarin annabi sai ya ce mu je su je shiga cikin al'amarin a ya zamanto duk wani abu da yake ci mata tuwa ƙwarya annabi ya yi kai kawo wajen ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari sannan annabi ya dawo haka wani bawa shi ma zai zo da bukatarsa gurin manzon Allah ya dauki manzon Allah su tafi aje wannan bukata ta wannan bawa a kammala annabi ya dawo kenan duk kashin mutum duk kaskancin mutum baya hana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya shiga cikin dawainiyarsa ya shiga cikin hidimarsa shi yasa Imam al-Iraqi yace aktaruhum tawadu'an yujibu da'iyahu ba'idan aw qariban manzo Allah duk ya fi kowa tawazu kaskantar da kai dan kwafar da kai saboda Allah ya ce masa waqfid janahaka lil mu'mini shi yasa duk wanda ya gayyaci manzo Allah manzo Allah yana amsa gayyatarsa baya dubawa waye ya gayyace ni madaukaki ne ya gayyace ni ko makaskanci da ne ya gayyace ni ko bawa mai mulki ne ko talaka a'a annabi baya bambancewa da gayyatar talaka da gayyatar mai mulki duk ɗaya annabi yake ɗaukar su yadda zai amsa gayyatar mai mulki yadda zai amsa gayyatar mai wadata haka zai amsa gayyatar talaka kasashen mutum duk wanda ya gayyaci manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana amsa gayyatarsa sannan kuma har ila yau gashi dai shine shugaban su shi yake karantar da su addinin musulunci shi yake jan su sallah idan wani abu ya taso gabansa ake zuwa in hukunci ne shi yake yi in gardama ne shi yake rabawa amma duk da haka zaka ga ya zauna tare da talakawa zaka ga ya zauna tare da miskinai zaka ga ya zauna tare da fakirai a huta a ci abinci tare sallallahu alaihi wasallama imam al-iraqi yace yujalisul fakira wal miskina yana zama da fakiri su huta yana zama da fakiri su ci abinci yana zama da fakiri su yi hira sannan kuma yana zama da miskini su huta yana zama da miskini su ci abinci yana zama da miskini su yi hira sannan wa yukrimul kirama idh ya'tuna in masu daukaka sun zo yana karrama su kenan ba wanda annabi yake wulakantawa kowa yana ajiye shi a matsayinsa idan mutum mai daukaka ne annabi na bashi daukakarsa in mutum makaskanci ne annabi baya nuna masa cewa shi makaskanci ne zai mu'amala da shi kamar yadda zai mu'amala da kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine a wannan ayar Allah madaukakin sarki yake masa umurni cewa idan ya kira mutane suka amsa kiransa to ya kwantar da kansa gare su kar ya zamanto mai dagawa gare su kar ya zamanto mai girman kai gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya dabi'antu da haka din to shine a nan gurin Allah bayan ya masa umurni ya zamanto mai saukin hali sai ya ce wa in fa in asauka idan ka kira su zuwa ga musulunci din sai suka saba maka fa qul inni bari'un mimma ta'malun kace to ni na barranta daga irin ayyukan ku ma'ana annabi shi ba zai bi su ba ba zai bautawa abin da suke bautawa ba amma idan ya kira su suka karbi abin da ya kira su zuwa gare shi to annabi ya zama mai sauki gare su ya zama mai taushi gare su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to gabanin mu wuce wannan gabar yan uwa wannan yana nuna mana wajibi ne ga duk wani mai karantarwa duk wani mai da'awa ya zama mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan gabar wace gaba ya zama mai sauki ya zama mai taushi kar ya zama mai girman kai ba a san mai da'awa ya zama mai girman kai saboda manzo Allah da Allah ya masa umurni ya je yayi da'awa ya kira 'yan uwansa sai Allah ya ce wa khfid janahaka lil mu'minin da Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin kai gargadi kai wa'azi kai nasiha kai jan hankali wa danginka mafi kusa sai Allah ya ce masa wa khfid janahaka lil mu'minin in sun karbi nasihanka sun zama mu'minai to ka kwantar da kanka gare su ka zama mai taushi gare su ka zama mai sauƙi gare su kar ka zama mai izza cikinsu kar ka zama mai girman kai a cikinsu ka zama mai sauƙi mai taushin hali to shine malamai suka ce wannan yana nuna maka duk wanda ya zamanto mai da'awa duk wanda ya zamanto mai karantar da al'umma ba ɗabi'ar mai da'awa ba ce girman kai ba ɗabi'ar mai karantar da al'umma ba ne girman kai da izza da isa saboda mai saboda annabi bai ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar ba Allah umarnin da ya ba wa manzan Allah ya zamanto mai sauƙi ya zamanto mai taushi ya zama mai sauƙaƙawa to haka ake so duk wani mai da'awa ya zama tun da ai ya kama turba annabi ne al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne me suka gada gurin annabawa sun gaji abubuwa guda biyu a gurin annabawa abu na farko ilimi tunda annabawan nan suna da ilimi ina suka samu ilimi wahayin da Allah yake saukan musu anan suka samu ilimi abu na biyu karantar da ilimin da da'awa kiran mutane zuwa ga ilimin to wannan shine abin da malamai suka gada gurin annabawa malamai dole na farko za su zama masu ilimi sun yi ilimi na biyu kuma bayan sun yi ilimi su ta kiran mutane zuwa ga wannan ilimin suna karantar da mutane wannan ilimin wannan gado ne da malamai suke gurin annabawa to sai ya zama tilas ga malamai duk inda malami yake tunda ya gaji ilimi na annabawa kuma ya gaji aiki na annabawa na da'awa da kuma karantar da mutane to dole ya siffanta da siffofi irin na annabawa shine rashin girman kai rashin izza rashin isa saboda ba ɗabi'a ba ce ta manzan Allah manzan Allah ba shi da girman kai ko da ƙwayar zarra ba shi da izza ba shi da isa kenan yanzu idan ka ga malami mai karantarwa yana aran girman kai ya aza kansa to wannan ya kan kauce turba annabi ba turba annabi ba ce ba haka annabi ya karantar da al'umma ba ba siffa ba ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan dole ne duk inda mai da'awa yake tunda turba ce ta manzon Allah ya zama mai saukin kai kar ya zama mai girman kai kar ya zama mai izza kar ya zama mai isa ya zama mai kyautata mu'amala tsakaninsa da mutane saboda me saboda tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah ɗabi'unsa babu girman kai ciki ɗabi'unsa akwai taushi akwai sauki wajen mu'amala da mutane sallallahu alaihi wasallam kenan wajibi ne ga mai da'awa ya zama mai sauki ya zama mai taushi ya zama mai kyautata mu'amala ga al'ummar da yake yi musu da'awa da kuma al'ummar da yake mu'amala da su da al'ummar da yake da dangantaka da su yake zaune cikin su wannan shine sune ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da zamu fahimta karkashin wannan gabar zamu fahimci cewa haramun ne ga mai da'awa ya zamanto mai zafin rai mai zafin rai ba a san haka malamai suka ce ba a san haka ko da shi ɗabi'arsa mutum ne mai zafin rai to ya yi ƙoƙarin control ɗin zuciyarsa yana training ɗinta yana tarbiyyarta yau da gobe yau da gobe har ya sassauta ta ta dawo mai sauki saboda ɗabi'a annabi kenan wajen karantar da mutane wajen da'awa wa mutane kenan ba a so mai karantarwa malami mai da'awa ya zama mai ɗacin rai ya zama mai zafin rai idan ya zama haka zai ta tarwatsa mutane zai ta fantsama mutane haka Allah ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum rahama Allah ce ta sa ka zamanto mai taushi gare su ga suwa sahabbansa da yake karantar da su da sauran mutane da yake kiransu zuwa ga addinin musulunci rahama Allah ce ta sa manzo Allah ya zamanto mai taushi gare su Allah ya ce walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik da ka zamanto mai dacin rai mai kaushi mai zafi da sun ji sun tarwatse daga gare ka da duk sun watse daga gare ka Allah yake ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ka kenan daga cikin sabubba da za su sa mai da'awa mutane su fahimci da'awarsa su fuskanto zuwa gare shi shine zamanto mai sauki duk wata maslaha ake samu mai girma sannan duk wani barna da irin waɗannan kyawawan halaye na manzon Allah cikakku duk wata barna da wannan halayen ake tunkuɗe su saboda an samu dandazo masu tarin yawa na wanda ba musulmai ba kyawawan halayen manzon Allah yasa suka shiga musulunci sannan wanda suka karbi musuluncin kyawawan halayen manzon Allah ya sanya musuluncin ya ƙara samun gida a cikin zukatansu yanzu lokacin da manzon Allah ya je fatu makka a shekara ta takwas bayan hijira ai ya tafi da sabin musulunta waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba 'yan makka annabi ya tafi da su ya je yakin ta'if yakin da aka yi a hunain da aka je aka yi yakin Hunain annabi ya samo ganima mai tarin yawa dukiya na fitan hankali annabi ya samo a yakin Hunain da ya juyo yana dawowa Makka gabanin ya shigo cikin Makka sai tsaya a wani guri da ake kiransa Di'irrana wannan dukiyar da ya samo ta ganima a Hunain sai ya raba ta wa sabbin musulunta ya raba ta wa sabbin musulunta me yasa dan musuluncin ya ƙara samun gida a cikin zukatunsu wannan ɗabi'ar manzan Allah kenan manzan Allah yana yin duk wani abin da zai sa mutum ya yi kwaɗayin musulunci ya shige shi sannan bayan ya shiga musuluncin duk wani abin da zai sa musuluncin ya ƙara samun gida a cikin zuciyarsa manzan Allah yana aikata wannan yanzu wanda suka daɗe da shiga musulunci da manzan Allah ya zo raba ganiman ba wanda aka bashi ko dirham ɗaya amma sabin musulunci sai a ɗauki dirhami arba'in sai a ba mutum ɗaya sai a ɗauki raƙuma ɗari sai a ba mutum ɗaya sai a ɗauki raƙuma ɗari biyu sai a ba mutum ɗaya amma da suka daɗe a musuluncin musuluncin ya samu gurbi a zukatansu ko kaza ba a ba mutum ba saboda me saboda an san su yanzu ko a ba su ko kar a ba su musuluncin nan suna nan tare da shi daren daƙam sabanin sabin musulunta sai an reni musuluncin a cikin zukatunsu to saboda haka kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawar mu'amala ta mai karantarwa ta mai da'awa tana ƙara sanya wanda ba musulmi ba ya shiga musulunci ɗin wanda kuma ya yake cikin musuluncin bai fahimci musuluncin sosai ba zai ƙoƙarin fahimtar musuluncin ko musuluncin ya ƙara samun gurbi a cikin zuciyarsa to a nan mawallafin wannan littafi na nurul yaƙin sai ci gaba da mana bayani bayan Allah ya saukar wa manzon Allah waɗannan ayoyi da yake masa umarni ya kira danginsa mafi kusa sannan kuma wanda suka karbi musulunci cikinsu ya zama mai taushi gare su ya zama mai sauki gare su sai mai littafin ya ci gaba da bayyana mana cewa fa jama'ahum alaihi salatu wassalam manzon Allah da Allah masa wannan umurni duka danginsa sai ya tara su dangin ai bangarori guda hudu ne akwai wanda suke ɗan kabilar Banu Hashim wannan sun fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yan kabilar Al-Muttalib akwai 'yan kabilar abdishams akwai 'yan kabilar naufal waɗannan ɓangarori guda hudu manzan Allah duk sai tara su a guri guda wa ƙala lahum sai manzan Allah ya ce musu innar ra'ida la yakdhibu ahlahu innar ra'ida la yakdhibu ahlahu yace lallai jagora cikin jama'arsa baya taɓa yi musu ƙarya in dai nagartaccen jagora ne ba yadda za a yi musu ƙarya yace wallahi law kadhabtu an-nasa jami'an ma kadhabtukum yace na rantsa da Allah da a ce duk mutanen duniya zan musu ƙarya kukan dangi na ba da za a yi na muku ƙarya wannan sharar fage manzon Allah yake dangane da maganar da yake so ya bijiro da ita ga waɗannan dangi nasa da Allah madaukakin sarki masa umurni kan ya kira su zuwa ga addinin musulunci yace walau gharartun nasa jami'an ma gharartu da a ce zan rudi mutane na duniya gaba daya ku kan ba zan rude ku ba kenan duk abin da zai fito daga guri na zuwa gare ku kar ku yi tantama a kansa kar ku dauke shi ƙarya ne kar ku dauka rudan ku nake so ku a duk abin da zan faɗi gaskiya ne kuma babu rudu a ciki saboda in har da zan rudi wani cikin mutan duniya kukan ba zan ruɗe ku ba in har da zan yi ƙarya ma wani cikin mutan duniya kukan ba zan muku ƙarya ba duka waɗannan sharar fage manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi ma waɗannan dangi nasa mafi kusa waɗanda aka umurce shi ya kira su zuwa ga addinin musulunci yace wallahi alladhi la ilaha illa huwa inni la rasulullahi ilaikum khassatan wa ila an-nasi kaffatan ya ce na rantse da Allah wanda babu abun bauta bisa cancanta sai shi inni la rasulullahi ilaikum khassa lallai ni manzo ne na Allah zuwa gare ku a keɓe manzo ne na Allah zuwa gare su a keɓe shi yasa Allah ya ce ya fara da su ma'ana fara da danginsa mafi kusa ya ce wa ilan nasi kafatan sannan kuma zuwa ga mutane ga baki ɗaya ma'ana mutanen duniya gaba ɗaya wannan yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya fifita wannan manzo nasa da shi akan sauran manzanni duk wani manzo da ka sani idan Allah ya tashi turo shi baya turo shi gurin mutanen duniya gaba ɗaya duk manzannin da suka gabaci manzan Allah ba manzan da aka turo shi gurin mutan duniya gaba ɗaya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah madaukakin sarki tashi aiko shi sai ya aiko shi gurin mutanen duniya gaba daya wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya fifita wannan manzo da shi akan sauran manzanni wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira Allah madaukakin sarki ce ba mu aiko ka ba face ga duk dokacin mutanen duniya duk mutanen duniya Allah ya aiko manzon Allah zuwa gare su bashiran yana mai musu bishara ga duk wanda ya karɓi abin da ya zo da shi akwai aljanna Allah ta nadar masa wa nadhiran yana musu gargadi ga wanda ya tankware ya bijire yayi taurin kai ya watsar da abin da ya zo da shi bai karɓa ba wuta tana nan tana jiransa to saboda haka shi Allah madaukakin sarki ya aiko shi gurin al'ummarsa a keɓe me zai tabbatar mana cewa Allah aiko shi gurin al'ummarsa a keɓe da Allah ya aiko shi da harshen al'ummarsa da wani harshe Allah ya aiko manzan Allah larabci yanzu duk wani wanda yake so ya fahimci addinin musulunci hakikanin fahimta sai ya san wannan yare na larabci idan bai san shi ba zai fahimci addinin amma sama-sama amma wanda zai fahimci addini hakikanin fahimta sai wanda ya san harshen larabci me yasa Allah madaukakin sarki wannan hukunci saboda shi annabin balarabe shi yasa yace an ke an aiko shi gurin mutanansa a kebe huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin Allah yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya aika cikin ummiyai su waye ummiyai mutanen makka ka kenan Allah ya aiko shi gurin mutanensa a keɓe tunda Allah da kansa gashi yana bayyanawa cewar shine ya aika manzo cikin ummiyai su wane ne ummiyai mutanen makka me ma'anar ummiyai mutanen da basu iya karatu ba basu iya rubutu ba basu iya lissafi ba waɗannan su ne ummiyai kuma mutanen makka ɗabi'a su kenan ba su iya karatu ba inda za ka rubuta musu abu ka ba su ba su iya karanta ba inda za ka nemi su rubuta abu ba su iya ba saboda mutane ne ummiyai annabi haka ya ce inna ummatan ummiya mu dinnan larabawa musamman na garin makka wata al'umma ce ummiya mecece ma'anar ummiya annabi sai fassara ta ya ce la naktubu ba ma rubutu shine ma'anar ummiya wala na hasibu ba mu iya lissafi ba ya ce a shaharu haka za wa haka za wa haka tunda ba su iya lissafi ba za a gane ƙidayen wata kwanakin wata ya ce a shaharu haka sai ya nuna yatsunsa guda goma karon farko ya sake nuna yatsunsa guda goma karo na biyu an samu nawa ashirin da ya sake nuna yatsunsa guda goma karo na uku sai ya noke babbar yatsa ta hagu ta hannun hagu sai zamanto an samu yatsu tara goma na farko ga goma na biyu ashirin ga tara na uku ashirin da tara kenan wannan shine kidayan kwanakin wata kwanakin wata goma goma tara ashirin da tara kidayan kwanakin wata kwana ashirin da tara me yasa annabi ya bi wannan hanyar wajen fito musu da kwanakin wata saboda su al'umma ce wacce bata iya lissafi ba to saboda haka bari a biyo mata ta hanyar da za ta fi ganewa sai aka biyo ta ta wannan hanya din to shine a nan gurin annabi da yazo zai musu wa'azi zai kira su wajen kadaita Allah subhanahu wataala da bauta sai yake bayyana musu cewar inda zai yi ƙarya wa mutanen duniya gaba ɗaya su ba zai musu ƙarya ba saboda su danginsa ne inda zai yaudari wani cikin mutanen duniya ko yaudari mutanen duniya gaba ɗaya ya rudi mutanen duniya gaba ɗaya su ba zai yaudare su ba su ba zai ruɗe su ba sai rantsuwa da Allah wanda babu abun bauta bisa cancanta sai shi yace ni manzo ne gare ku a keɓe sannan kuma ga mutanen duniya gaba ɗaya a dunkule yace wa kanar rasulu يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة الله إن يتاشي أيكو منذ ينا أيكا شكر متاننسا أكيبي yace ni kuma da Allah ya tashi aiko ni sai ya aiko ni gurin mutane gaba daya na duniya a dunkule to anan manzo Allah sai ya ci gaba da musu nasiha tunda yanzu ya bayyana musu cewa shi manzo ne manzo na Allah zuwa gare su yace wallahi latamutunna kama tanamun ya ce na rantse da Allah kamar yadda kuke kwanciya ku yi bacci haka za ku mutu yadda dare zai mutum ya kwanta ya bacci to haka wata rana mutum zai kwanta ya mutu babu shi ba labarinsa ya ce wala tuba'athunna kama tastaiqiruna kamar yadda in kun kwanta bacci kuke farka daga bacci to haka zalika in kun mutu za a tashe ku daga kaburburan yanzu anan gurin annabi ya musu ya kira su zuwa ga abubuwa guda biyu ko mun kula da su abu na farko da ya kira su gare shi shine shi manzon Allah duk abin da zai zo da shi daga gurin Allah zai zo da shi su karba abu na biyu da manzon Allah ya kira su zuwa gare shi shine akwai ranar tashin kiyama yana zuwa rana ne da za a yi hisabi wa bayi ranar tashin kiyama kuma zai zo ne bayan an mutu shi yasa ake ce musu wala tub'athunna kama tastayqidun kamar yadda in kun yi bacci kuke tashi daga baccinku to haka zalika in kun mutu za ku tashi daga kaburburan ranar gobe kiyama ku tsaya gaban ubangiji ya muku hisabi kenan yana tabbatar musu da tashin alkiyama yace wala tuhasabunna bima ta'malun sannan idan kun tashi daga kaburburan ku bayan mutuwarku za a muku hisabi tabbas za a muku hisabi bisa ga abubuwan da kuka aikata ranar gobe kiyama rana ne na hisabi ranar tashin kiyama rana ne na hisabi shi yasa ma aka kira shi da yawmuddin Allah ya ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin shine wanda ya mallaki ranar hisabi shine ma'anar addini in an ce addini anan ba ana nufin addini da ka sani ba ana nufin ranar hisabi shine yaumiddin shine wanda ya mallaki ranar hisabi kamata dinu tudanu kamar yadda kai haka za a rama maka yace wala tujzawunna bil ihsani ihsanan wa bis su'i su'an sannan idan aka tashi aka muku hisabi duk wanda ya kyautata za a saka masa da kyautatawa shi ma a kyautata masa wanda ya kyautata shi ma za a kyautata masa wanda ya munana shi ma za a munana masa yace wa inna hala jannatun abadan aw narun abadan sannan idan an saka wa wanda ya kyautata da kyautatawarsa to zai shiga aljanna na har abada kenan yan aljanna in suka shiga aljanna za su shiga su dawwama cikinta har abadal abadi babu fita cikinta sannan ‘yan wuta su ma idan suka shiga wuta za su dawwama a cikinta babu fita har abada shine yace wa inna hala jannatun abadan ɗaya gidajen guda biyu ne in ma ko mutum ya shiga aljanna ya dawwama a cikin ta har abada ko kuma ya shiga wuta ya dawwama a cikin ta dawwama na har abada su waye masu dawwama a aljanna musulmai musulmi in ya shiga aljanna zai dawwama cikin ta ba fita waye su waye masu dawwama a wuta kafirai kafirai in sun shiga wuta za su dawwama a cikinta na har abada babu fita a cikinta can an manzo Allah ya ce inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtagi bidhalika wajha allah Allah ya haramta ma wuta naman duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa allah duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa allah yana neman yadda Allah da wannan kalma da ya faɗi ta la ilaha illa allah Allah ya haramta wa wuta namansa kenan shi zai shiga aljanna ya dawwama a cikinta shi kuma dan wuta idan ya shiga wuta shi ma zai dawwama a cikinta innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar lalle yanda al'amarin yake duk wanda yayi shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna